أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا ثلاثة شاترق وتر رمضان هجرة منزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو دايا دا تريه دا أربعين دا دايا wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma, a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin zuwa aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul Araf shafi na ɗari da hamsin da shida. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta arba'in da tara mu haɗa ta da ta hamsin domin suna da alaƙa ta bayani yadda karatun zai tafi daidai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal janna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يموتا wato za su kira ‘yan aljanna duk da yake ma'anar shi a fi'ili madi sun kira ni domin mun ce tabbas abin zai kasance yadda Allah ya kaddara. za su roƙe su an afidu alaina min alma an kana iya ɗaukata ta zamanto tafsiriya kenan bayani ne na nida ko ka ɗauke ta mukhaffafa min asqila annahu afidu alaina min alma abinda muke kiran ku gare shi shine wato ku zubo muna da ruwa abinda shine kiran ya kumsa an afidu alaina min alma suka ce ku zubo muna ruwa tunda dama ya an ce fadha yafidu ko bayarwa ko kuma zubuwa domin aljanna tana sama wuta kuma tana ƙasa kenan daga sama zuwa ƙasa ne za a yi za a zubo da ruwa an gane ko in an ce fadha ya fidu yana zuba a fadha kuma ya zubo shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam idan su ahlul kitabi masu imani daga cikin su suka saurari abinda aka saukar ma manzo zaka idanun idon su tafidu min ad-dam idanunsu suna zubar da hawaye an gane ko ko idanuwansu suna zubar da hawaye to amma a fada shine ya zubo kenan a fidu nan ga ku zubo muna ne alaina akan mu min alma na daga ruwa ruwan aljanna waɗanda suke ruwa ne tsarkakakku aw mimma razaqakumullah ko kuma daga cikin abin da Allah ya arzita ku kenan sun mayar da ruwan me yasa suka ambaci ruwa saboda dan adam a lokacin da yake cikin tsananin zafi me fi bukata ruwa shi yasa suka fara da ruwa saboda muhimmancin su sun ka ce au mimma razaqakumullah ko daga cikin abin da Allah subhanahu wataala arzita ku sai suka dauke su kenan kamar nau'i biyu qalu sai Allah ya ce yan aljanna suka ce inna Allah harramahuma alal kafirin Allah ya haramta waɗannan ababen guda biyu kaga nan alma au mimma razaqakumullah to ita ma tana janibi alma'u shi na janibi kamar yadda zamu iya cewa da abinci da abin sha kaga nau'i na abinci daban-daban ne nau'i na abin sha daban-daban ne to amma na su ruwa suka ci ko kuma abin da Allah arzuta su wanda ba ruwa ba shi yasa sai suka mai da zamirin zuwa ga biyu suka ce inna Allah harramahuma tunda ababe masu yawa idan sun ka zamanto ghairil aqil ana ta inna Allah harramaha amma kawai nan sai aka ce harramahuma waɗannan ababen jinsin ababen guda biyu da kuka nema Allah ya haramta su alal kafirin akan mutane waɗanda suke kafirai sai Allah ya ci gaba da cewa الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون wane ne kafirran allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban muka ce wannan yana iya zamantowa magana ce ta su yan aljanna su bakanta ma kafirrai da rai akan ababen da suka kasance suna kasancewa a duniya harramahuma alal kafirin allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban su ne waɗanda suka rike addinin su ko ko suka rike addinin mu mu da muke yi an gane ko wato sun rike addinin su wanda sun ka kasance suna yi mun faɗa waɗansu malamai sun tafi cewa nan dinahum addinin da su kafirai suke akan shi a more a tashe dama duk wata firqa dalla ko ma cikin musulmi ne sai kaga an kawo tashewa saboda wannan zai sha zai sa a ja hankalin jama'a da dama in kuma ya zamanto daga maganar ubangiji sai mun to isti'nafi ne an gane ko kenan humul ladina takhadhu dinahum to ya irabin zai bambanta inna allaha harramahuma ala alkafirin in muka ce maganar su ce alladina sai ya zaman to wato majruri na kenan alkafirina ala alkafirin majrurun biliya alladina majrurun sai dai mabniyun ne ismul mawsul bai dauka kasra amma in muka ce daga wajen ubangiji ne kenan humul ladina takhadhu dinahum sai zaman to hum shine mubtada alladina takhadhu dinahum kuma sai zaman to matsayin khabar din sa allazina takhadhu dinahum sune waɗanda suka rike addinin su wanda suke akan shi lahwan abin shagala wala iban da wasa addini da kide-kide addini da rawa addini da shaye-shaye addini da runguman mata addini da yawon shakatawa gashi nan dai irin yadda ake yi a cikin waɗansu addinai ko kuma allazina takhadhu dinahu kamar yadda muka faɗa Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ko kuma allazina takhadhu dinahum waɗanda suka rike addinin da suke akan shi an gane ko wai abin da suke aikatawa yau da gobe lahwan sun shagala ita duniya ita ce ta shagaltar da su har suna izgili da addini sun shagalta da addini na Allah wala iban kuma sun dauki addinin Allah wasa kamar da yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min wato min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba idan an ka kira sallah sai suna dariya da masu rike addinin ba gaba dai wasa ku addinin ku wai kamar wasa ne to malamai sun yi fassara guda biyu kuma dukkan waɗannan fassarorin ba su karo da juna ba domin sun rike addinin su wasa suna nan suna wasa su suna jin daɗi suna jiran su shiga aljanna sannan kuma addinin ku sun ɗauke shi wasa kuma sun shagala da barin wannan addini alladhina takhadhu dinahum waɗanda suka rike addinin su da addinin ku an gane ko lahwan wato shagala wa la'iban da kuma wasa muka ce lahwan ana cewa laha yalhu lahwan ba wancan na laha nata ba a wanga laha duk fi'ili na la'iban fi'ili ne na wasa la'iba yal'abu la'iban wasa wa gharratuhumul hayatud dunya sai rayuwar duniya wato ta ruɗe su a gane ko to sai malaman tafsiri suka ce na an kaddamar da lahwan akan la'iban mun kawo maganganu da dama a wani wuri kuma a cikin suratul a'raf da cikin suratul ankabut an gabatar da lahu akan la'ib amma a sauran surori cikin suratul an'am da cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko suratul qital da kuma cikin wato suratul hadid duka an gabatar da la'ibu akan lahu to menene balagar da ke ciki sai malamai suka ce abin da yasa daga ciki maganganu da dama amma bari mu dan tsakaro daga cikin su al iqbalu ala al batil la'ibun mutun ya fuskanci ƙarya to wannan wasa ce yake yi wal i'radu anil haqqi lahun mutun ya kauda kai daga gaskiya to wannan ya shagala shi yasa bambancin su kenan waɗansu kuma suka ce a'a al mushtaghilu la ala wajhi al istighraq la'ib duk mutumin da yake mu'amala da duniya amma bai wato nuta ba ya nutse a cikin al'amuransa gaba daya to wannan sai a kira shi mai wasa wani lokaci yayi wasa wani lokaci ya dawo yayi daidai amma wanda yake istagraka ala wajhil kulliya ya kama duniya ɗari bisa ɗari to wannan shi da ake ce ma lahin wannan yalhu kenan ya shagala gaba daya to sai malamai suka ce kenan shi yasa wato a cikin suratul an'am sai an ka ce wato ita rayuwar duniya aka kawo la'ibun wa lahu amma a cikin suratu wato al-a'raf da cikin suratul abin suratul a'raf da yake ana zancen lahira an gane ko cikin suratul الأنعام أنا بنت اللاهرة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أتكن سورة العنكبوت أنا بنت abin nan ne duniya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya to shi yasa can sai an kayi zancen an ka gabatar da wasa domin mi domin wasa ita ta dace domin shagala da duniya gaba ɗai ba shine abin da ya dace da mutumin da an kai ma wa'azi da lahira ba kai tsaye amma mutumin da an kai mazancin duniya to shine za a ganin zai shagaltu da ita shi yasa sai a kaddama mai duniya a cikin suratul ankabut dan nan ana zancen duniya ne can ko ana zancen lahira ina ganin yakin ya bambanta sannan malamai suka ce a cikin suratul an'am an gabatar da la'ibun so biyu an gane ko wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahaw wa dhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan sannan a cikin suratul muhammad an gabatar da la'ibu akan lahaw innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum a cikin suratul hadid haka ma an gabatar da la'ibun akan lahun innamal hayatud dunya la'ibun i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad sai suka ce to saboda lokacin wasa ya fi yawa a rayuwar dan adam shi yasa sai aka gabatar da shi su hudu kenan kasancewa shi ya fi yawa a rayuwa shi yasa kuma ya fi yawa Allah ya fi gabatar da shi a cikin alkur'ani domin mun ce yaro shine yake wato abin nan lokacin wasa kaga kafin mutum ya girma sannan ya zama to zai shagala ga duniya ko ko dan adam lokacin da yake wasa bai shagala sosai amma lokacin da yake cikin abin nan lokacin da yake wasa bai shagaltuwa da duniya sosai amma an kace ya shagala gaba ɗai to shi kenan gaba ɗai kenan babu zancen dawowa gare shi ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a abin da yasa an ka gabatar da wato abin nan alla'ibu domin shine aqdamu shine ake farawa da shi in kana yaro za ka yi wasa in ka kama ka balaga to yanzu ba wasa za ka yi ba shagala za ka yi duniya ta rudar da kai duk da yake akwai sabani waɗansu malamai suna ganin a'a babu matsala shi wantan wasa da shagala suna iya zuma mutum bayan ma ya girma kenan ba zancen wannan ya gabaci wannan bane wallahu ta'ala a'lam sannan kuma malamai suka ce magana ta karshe akan abin da yasa aka gabatar da wancan akan wancan shine cewa suratul an'am ana batun lahira shi yasa ba a bukata sai an kawo ta'kidi mai yawa amma suratul ankabut ana zancen duniya ne to wanda kuma ya rudi da duniya sai an kama ta'kidi mai yawa shi yasa aka zo da ishara an ka ce wa ma habihi habihi alhayatud dunya wannan rayuwar duniyar da kuke gani amma ta cikin suratul an'am sai ka ce wa mal hayatud dunya saboda ana zancen lahira ne amma nan duniyar da kake ganin ta ita aka ma kai hattara da kanka sannan a cikin suratul a'raf ana zancen kiyama ne shi yasa sai aka fara da lahau an gane ko sannan an ka kai ga la'ibu domin mi domin tsarin yadda rayuwa take dan adam an yi zancen rayuwar mu ta duniya ya bani adam kad anzalna alaikum libasan wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum sannan aka zo aka yi zancen zamu rayuwar duniya sannan aka ce zamu mutu to da an ka zo an ka ce alladina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban kaga lahwan shine shagala suka ce lokacin da mutum ya girma la'iban kuma wasa to sai zamanto dama da wasa mutum yake fara sai aka fara da kowane da na farko da na ƙarshe domin mi domin ɗan adam yana shagala ne a wajen waɗansu malamai lokacin da yake ƙarami amma lokacin da yake babba lokacin da yake mi lokacin da yake wasa yake wasa kenan idan muka ce rayuwar duniya rayuwar duniya sannan kuma rayuwar lahira to rayuwar duniya abin da ya dace da ita Allahu an gane ko abin da yake dacewa da rayuwar duniya Allahu shine shagala don ya ce wa wal hadhihi hayatud dunya illa lahum wa la'ib sannan abin da bai dacewa da rayuwar lahira wajen tsoratarwa shine al-la'ib kamar yadda can cikin suratul an'am sai ya gabatar da al-la'ib bayan ya zancen lahira ina fatan dai dalibi ilimi zai fahimci abin da nake nufi suratul an'am an yi zancen lahira sannan bayan an yi zancen lahira an kace wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahaw ita ko suratul ankabut da yake zancen duniya akai sai an kace wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahun wa la'ib to nan cikin suratul a'raf da an kai zancen duniya da lahira tunda yake an fara da duniya ne to sai an ka kawo lahau domin shi dace da duniya sannan aka kawo la'ib domin shi ne dace da lahira wanda an ka kawo na biyu a cikin suratu wato al'anam bayani ne na malamai wanda shike yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau saboda munasaba ta alqur'ani idan muka duba ma a cikin at-tafsirul manar Sheikh Rashid Rida ya kawo abin nan bayani kan wannan sannan suka ce an kawo zancen duniya cewa shagala don a nuna maka cewa ita duniyar za ta yi zafin karewa lahira za ta zo shi yasa ya ka maka ishara wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun shi lahwun din nan la'ibun nan shine lokaci mai yawa wanda zaka dauka a rayuwarka domin mafi yawancin mutane in sun cimma hankalin su za su daina wasa an gane ko to shagalan nan sai an ka kawo ta farko saboda a nuna maka za ta yi zafin karewa da ita da wannan wasan da kake yi wallahu ta'ala a'lam Sheikh Rashid Rida a cikin tafsirul manar shi ma ya kawo bayani akan wannan cewa abin da yake gani ga dalilan da suka sa kadiba cikin tafsirin sa duk da yake tafsirin manar shi a cikin suratul an'am ne domin bai samu karasa wannan tafsirin ba an sanya musu suna tafsirul manar saboda wata majalla da ke kasan Misir da ake cewa majallatul mana to anan ya fara rubuta wannan tafsiri ta rayuwa akwai kurakurai malami babu malamin da duniya za a cewa ba zai yi kuskure ba amma dai tafsirin sa hatta da Sheikh Nasiruddin Al-Albani shina istishhadi da tafsirin sa in ka duba cikin at-tawassul wa ahkamuhu yayi istishhadi da magana cikin tafsirul mana ina fata an fahimce ni kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani da kansa ya tabbatar da cewa maganar wannan bawan Allah a cikin jarida ita ce an mafarin ta harzuka shi ya dukufa akan karatun hadisi a rayuwarsa shi yasa abin da muke bukata ga dalibai a rinka yi malamai adalci rashin yin adalci yana sawa kai ma ka rasa wanda zai maka adalci amma in karama malamai adalci shi kenan magana ta kare kadiba cikin tarihi na hayatu Sheikh Al-Albani ya faɗi cewa wannan shi a dalilin da yasa ya fara karatun hadisi amma za ka ji mutum ya ɗauko wannan malami ce wannan kaza wannan kaza la na kad a yi shi da hujja kuma inda mutum ya yi kuskure ka nuna ya yi kuskure inda ya daidai ka nuna ya yi daidai wannan shine manhaji na gaskiya amma ka zo duk alkhairi mutum ka rusa shi gaba ɗaya to wannan ai ba da awaci kake yi ba wannan sunan ka rushe rushe kuma in haka za a yi sai mu zama to alhadim wal bila duk yadda wani ya zo sai ya ce kowa bai yi kowa ne ma bai iya komai ba shi ko wanda ya zo ya ce wani bai iya komai ba to yaushe za a samu wanda ya kira a cikin musulunci yana da kyau mutane su san abin da suke yi Allah subhanahu wataala ya yi mana mai kyau wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su rayuwar duniya ta ruɗe su muka ce shedan ya ruɗe su rayuwar duniya ta ruɗe su domin shedan ya kawata musu rayuwar duniya ya nuna musu ita a cikin halin da ba shi take ba duniya za ta kare kaga yadda ta yi da waɗansu mutane abul atahiya yake cewa ɗaya daga cikin shu'ara na sufiya an gane ko yake cewa arad duniya liman hiya fi yadaihi عذاب كلما كثرت عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من وتكرم وكل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه يتي أرى الدنيا ناقة دنيا لمن هي في يديه قوان تكي تكين هنونسا عذابا تازمنتو عذابا kullama kafurat ladaihi da duniya ta fare maka yawa to zan fitina gare ka shi yasa bari ganin mutum mulkin mutum na karuwa tashin hankalin shi na karuwa dukiyar mutum na karuwa tashin hankalin sa na karuwa ana ƙara ma jagorancin adadin mutane ko a makaranta ne tashin hankalin ka na karuwa matan ka na karuwa in baka yanda ba rigima na karuwa ƴaƴan ka na karuwa rigima na karuwa yaran ka na karuwa masu tsare ma dukiya tashin hankalin ka na karuwa yace wato azaban kullama kasarat ladayhi tuhinul mukramina laha bi sigharin matsalar duniya tana kaskantar da masu daraja da na kasa da su da kaga mutum sai ka iske yau wani shi na abbabba a wuri yau kuma an juya ya komo kasa ko ya tayi ta yanzu ya zan ba kowa ba yana nufin tana kaskantar suwa ba wai duniya ce a'a da izinin Allah domin Allah shine yake juyar da zamani wa tukrimu kulla man hanat alaihi tana girmama duk mutumin da ta kaskata akan ka sai ga mutumin da da ya mallaki dukiya mai yawa amma yau ya komo waɗannan da ke karkashin shi suke taimaka mai da abincin da zai ci in masu tausayi na dan ka san waɗansu ba ruwansu ma da ka taɓa taimaka musu sai abincin gidanci zai zai yi wahala ba zai iya samu abincin ba sai waɗansu sun taimaka ko ƙarshe ma ka ganshi ya dan samu wata ƴar taɓo taɓuwa Allah subhanahu wataala ya muna tsari to Allah ne ya kyauta wa tukrimu kullu man hanat alayhi yace idza staghnanta an shay'in fad'ahu in kan wadatu da abu ka bashi wa khudh ma anta muhtajun ilayhi ka karbi abin da kake da bukata zuwa gare shi wannan duniya kenan kuma misalan duniya suna da yawa inda zamu ce mu kawo baitutukan duniya anan darasi na ma sai ya kare ba ma wannan ba darussa da dama amma akwai wa'azuzzuka amma wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah ce rayuwar duniya ta ruɗe su dan mulkin da suka samu ko dan ilimin da muka ba su na addini wato wadansu daga cikin mutane suka je suka bannata shi cikin duniya wa tura alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ko dan ilimin da an ka ba su na duniya na kere-keren makamai da kaza da kaza sai ruɗe su suka yi ta zalunta al'ummomin duniya suna sayar da makamai suna watsa virus dan saboda a rashin lafiya su samu kuɗaɗe gharratumul hayatud dunya ko kuma wani mutum wanda Allah ya bashi wata ni'ima ko kuɗin da Allah ya bashi suka ruɗe shi ya rinka tinka tinkawo da zalunci da walakantar da na kasa gare shi da kai aiki ba zai biya ka haƙƙin ka ba waɗanda abu suka ja su wa gharratumul hayatud dunya mace tana da kyau ta ki tsaya gidan aure ta shiga gidan karuwanci an gane ko ta yi karuwanci tana sa tsammanin za ta samu duniya an kai aka kare ko ta ki zama gidan aure nan tana kwana biyu nan kwana biyu nan kwana uku gharratumul hayatud dunya sai gashi rayuwar ta riga ta kare ko ba a tara komai ba ko ko ana cikin jin daɗin kwatsam sai mala'ikin mutuwa ya zo. Fal yau ma nan sahun kama na su liƙa a yau hada, fal yau ma Allah ce a yau nan sahun za mu bar su, domin nan ba a ce nasiya Allah ya manta mun ce la ya zillu rabbi wala yansa Allah ba ya mantuwa da kace Allah ya yi mantuwa ka kafirta. Kama da su liƙa a yau hada, kamar yadda suka manta an gane ko wato liqa a yawmihim haɗo su da wannan yini muka ce ba za su manta haɗo su da wannan yini ba sai dai kama da su liqa a yawmihim hada kamar da suka mance tazkir tazkira liqa yawmihim hada suka manta da wa'azin da aka yi musu na wannan rana dan ba su yi imani ma da ita ba balle har su manta ta su ba su yarda da ita ba sun ce babu babu za'amal ladina kafaru allan yub'atu sun ce babu wani lokaci na wasu daga cikin sun kace inna dhunnu illa dhannan muna zato ne kawai wa ma nahnu bi mustaqini babu tabbaci to kaga abinda busu yadda da shi ba babu zancen ma a ce sun mamanta da shi don busu ma yadda da akwai shi ba amma abinda za su manta da shi shine at-tazkir wa'azi wanda yanzu nan ayoyi zaka ga sun zo za a tambaye su an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq kaga lalle za su ce manzannin ubangiji sun zo da tunatarwa ta gaskiya sun yi musu wa'azi Allah shi muna tsari Allah ce wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma saboda mun bar su saboda sun kasance suna musun ayoyin musun ayoyin Allah ta kafafe daban-daban gashi na ana yi kafafen yada labarai waɗansu kuma suna dubara waɗansu suna kaza suna musun ayoyin Allah a aikace wasu kuma suna musun ayoyin Allah ta hanyar baki wani ta hanyar da'awa gashi nan dai kafafen yada labarai a internet da kowace suna musun ayoyin Allah subhanahu wataala shi ko duka Allah subhanahu wataala yana nan nan wanda zai kama a duniya ya san su waɗanda kuma zai bada su sai sun zo lahira ya kama su ya san su Allah kai mu nasari sai Allah ce wa laqad ji'nahum bi kitabin ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يوقنون يؤمنون لكم لقوم يؤمنون الله تي ولقد الواو سنك تي واو الموطئة للقسم كو موطئة للقسم دوك أنا فتا أنغاني كو ولقد حقيقة والله جئناهم بكتاب منذ مسد للتافي mun zo musu da wani irin littafi an kawo shi na kira don a nuna maka littafin na musamman ne fassalnahu wanda muka rarrabe ayoyin shi akwai wata qira'a wadda ke qira'a ce shadda wato faddalnahu ala ilmin wato munka abin nan munka fifita shi akan sauran littattafai ala ilmin akan sani to wannan qira'a wato ta ibnu muhaisin da kuma sauran qurra qira'a ce shadda duk da yake ma'anarta ta inganta lalle alqur'ani shine mafi girman littattafan da Allah ya saukar amma ba qira'a bace da za a karanta da ita a cikin sallah ina fata an fahimci ni kamar hadisi ne zaka isto ta magana an ce hadisi ne to idan ka dubi hadisin zaka iske in an dibi sanadin shi bai inganta ba tana yi wa sanadin ne wannan bai inganta ba akwai wata hanya wadda ya inganta ko ko hadisin bai inganta kwata kwata ba amma ita maganar hakikatan gaskiya ce to sai a ce danganta wannan hadisi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tabbata ba amma wannan magana hakikatan a matsayinta gaskiya ce yana da kyau mutane su fahimci wannan domin kada ka zo ka karya ka ce duka abu karya ne alhali fa a'a ko magana kake yi kuna tattaunawa da kai da wani ko mu abin nan dalibai wuri kaza ka dace da gaskiya wuri kaza baka dace da gaskiya ba amma shi wani abin da ke so kai a ce kowa bai iya komai bishi kadai ne ya iya to kai ko in ka ce haka nan kowa ma sai ce kai ba baka iya komai ba kaga kenan kuma ba da awar za a yi ba a'a inda mutum ya dace da gaskiya a ce ya dace da gaskiya inda bai dace da gaskiya ba kuma a ce bai dace da gaskiya ba amma ina wannan akwai wuya Allah subhanahu wataala ce laqad ji'nahum haqiqa mun zo musu da littafi an gane ko bi kitabin mun zo musu da littafi ba ana nufin Allah ya zo da wani littafi ba a Allah ya turo Jibril ya zo da shi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin bi lisanin arabiyyin mubin shi kuma Jibrilu da bayan ya zo da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da shi zuwa ga al'umma kinan da aka yi isnadi aka ce Allah ya zo da shi a shi ya ba Jibrilu umurni shi ko wato Jibrilu da ya sabko da wahayi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ko isar da sako zuwa ga al'umma walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu littafin ba shi ya zo ba Jibrilu ya zo da shi ko ba haka ba to da Jibrilu ya zo da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin sai zo da shi zuwa ga manzo shi ko manzo nan ya isar da shi zuwa ga al'umma walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun dole sai ka fahimci wannan isnadin da an kai da an ce Allah ya zo da littafi ba wai kawai Allah na ba ya zo ce jama'a ga littafi na bi kitabin da wani irin littafi an kawo shi na kira an gane ko wato fassalnahu muka ce ita ce qira'a mutawatira qira'o'i guda goma daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun karanta fassalnahu mun rarrabe shi daki daki daki daki ko da yake fassala wani lokaci tana nufin abin da an kararraba kinan sai ya koma ma'ana cewa an saukar da shi a cikin shekara 23 wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alayhi al-qur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مسو دوني إلي للتافي فصلناه واند مكرر بيش على علم أكن علمي بياني دكي دكي دكي babu inda aka samu kuskure to anan akwai wata qadiya mai muhimmanci dole sai mun tsaya akan ta shine cewa zaka zo dan suna cewa ai rubuta alqur'ani bid'a ne rubuta alqur'ani bid'a ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kaza ba ko koyi ma alqur'ani shakal bid'a ne ko abin da ya kama da haka to wannan matsala ce wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su dawo su yi maka su nazari kada ka tafi kana nuna rubuta alqur'ani bid'a ne kai kana son ka kare wani abu sai ya zama to ma ka ma buɗa ma turawa wata kofa ta yakar addinin musulunci mu rinka sa hankali lokacin da muke tattaunawa kan mas'aloli to da an ka ce kitab kowa ya sa abin da ke nuni kitab shine littafi qur'an shine abin karatu daga qara'a ya qara'u qur'ana kitab abin da yake matsayin littafi kataba yaktubu kitaban kenan wannan Allah ya tabbatar da alqur'ani littafi ne wanda za a rubuta shi to sannan idan muka duba tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina an gane ko a Madina aka rubuta alkur'ani aka fara rubuta shi duk da yake akwai waɗansu riwayoyi da suke cewa an fara rubuta alkur'ani a makka wasu surori kamar zancen sayyidina umar ya musulunta ya iske wato farkon suratu taha a wajen yar uwarsa tana karantawa da abin da ya kama da haka da yawa daga cikin malamai sun zaɓa waɗannan riwaya ce sun nuna cewa ba a fara rubuta alkur'ani ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira zuwa Madina saboda wannan lokacin aka abin nan sannan yan qur'ani suna cewa to ai kai kaji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a rubuta komai in ba alqur'ani ba kuma yanzu aka zo ana ƙarya kaga nan suna so su ka mutane shubha waɗansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu kada su rubuta komai waɗansu kuma ya ce su rubuta kenan ko kai ba kowa zaka ba dama ya rubuta maganar ka ba sai wanda yake na da ilimi ya iya rubutun kuma ka amince mishi ta haka ne za a haɗa riwayoyin kasu buga ma riwayoyin su ji maka ai ya ce duk wanda ya rubuta wani abu in ba alkur'ani ba gare ne ya shafe ai kuma kaza ai kuma kaza wannan duk hayariya ce to su hadisan da suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta kuma suna cikin littattafan da kai ka kazancewa baka imani da su ba me yasa baka kawo su ka gani saboda son rai da kuma banna shi yasa zaka ga wani daga cikin su kwanakin nan ya shiga cikin internet yana zagin malamai yana fadan malamai ba su da lissafi an gane ko zan dan faɗi maganganunsa saboda shubha ce ya kawo wani abin da masu suka ake kira shi ko wane ne yace wai malami mai tunani mai hangen nesa shine wanda ba zai kai al'umma sa cikin fitina yana son ya nuna su ƴan qur'aniyun su ne mutanen da ba sa neman fitina a cikin al'umma sai ya kawo misalai yace ƴan shi'a suna neman fitina don zazzaki ya nuna cewa ba ruwansu da Najeriya ta wargaje har ya kawo misali inda zazzaki yake magana yace to kuma sai ya zo ‘yan izala sun kawo fitina a Najeriya, an gane ko saboda ya kawo magana abubakar shak abubakar gero lokacin da ake son a kai masu Usama bin Laden hari ya ce su yan alka'ida na suna tare da su Usama ma'ana sannan kuma in ma ta kama su za su iya tafiya su yi jihadi sai kawo wannan tsohuwar magana sannan sai su mai ce to kaga daga baya sai suka dawo suka ja da baya albani ya nuna cewa su ba ‘yan boko haram bane ba su da alaka da boko haram saboda ya karantar da mutanen shi sannan kuma sai ka magana bello yabo inda yake nuna cewa wato su yan yan boko haram yan uwarsu ne tunda sun ce jama'atu ahli sunna lid da'wati wal jihad amma shi bello yabo sai ce to wajen da'awa mun dace da su amma wajen jihadin lokaci bai yi ba ko ko sharuɗa ba su cika ba su dawo sai nuna cewa kenan asalin su daga izala suka taso kaga sai wasa da hankalin mutane magana ta farko wanda ya kawo ya kama kawo yan tatsiri a Najeriya waɗanda akan suka ja fitina aka yi kashe-kashe zamanin baban gida to su yan tatsiri ai yan qur'aniyun ne ba su yadda da komi ba in ba alqur'ani ba to su kuma alqur'anin ne ya umurce su ya ba su dama su je su yaƙi mutane har suka yaƙi da gwamnati ko ko kakare in dai Qur'ani na ke sawa to kenan su kaka an kai suna rike da Qur'ani sun ka ja wannan fitina da haka yana da kyau waɗannan mutanen ku san yadda za ku yi musu raddi balle su zo su ce maka alqur'ani su waɗanda sun ka rubuta qur'ani an gane ko daga cikin su akwai waɗanda sun ka rubuta hadisai kafin ma a rubuta hadisan daga baya kuma su suka ba da labarin hadisan da aka rubuta in ka ƙaryata hadisan da suka ba da labari to ka ƙaryata qur'anin da suka rubuta Allah ya muna mai kyau to almuhimmu dai Allah ya ce bi kitabin mun zo musu da littafi littafin nan zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka rubuta shi a Madina amma shi manzo bai rubuta ba da ummi na Qur'ani ya tabbatar da ummi la yaqra wa la yaktub shi manzon nan baya karatu baya rubutu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kuma da Allah ce wa la takhutuhu bi yaminik kai annabi ba za ka rubuta alqur'ani da hannunka na dama ba ba yana nufin za ka rubuta da hannunka na hagu ba yana da kyau mutane su fahimci wannan dan kasan akwai masu leke-leke da kuma kwankwale-kwankwale sannan kuma mutumin da yake bai iya rubutu da hannun dama ya kamata ya kokari ya saba maka shi da hannun dama dan akwai mutane da suke cewa gushe mutumin da bai iya rubutu da wato hannun dama sai dai amfani da hannun hagu ya kamata kai kokari ka saba makanka dan haka dai an rubuta alqur'ani a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai kuttabul wahyi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda daga cikin su akwai muawiya akwai zaid bin sabit kadiba cikin littattafan ulumul qur'an zaka ga wannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaura to me yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a Makka ba rubuta alqur'ani ba saboda al'umma ummiya ce mafi yawancin abubuwan tana amfani da su a cikin ka shikenan akai suke haddacewa na biyu kuma lokacin alkur'ani zai sauka sannu sannu kenan ba a ƙara rubuta alkur'ani sai sai lokacin da ya ƙara sauka gaba ɗaya za a samu shi kita shi yasa duk wannan lokaci yana matsayin takardu takardu amma zamanin sayyidina abubakar malamai suke cewa sayyidina abubakar bayan an je harbul yamama can wajen su musailamatul kazzab sai an ka samu an kashe wato mahaddata alkur'ani da dama sai zaid bin sabit yake ba da labari a cikin asar wanda yana cikin sahihul bukhari yace arsala ilayya abubakar maqtala ahli al-yamama wato abubakar ya tura mini cewa an kashe mutane a can yamama wa indahu umar umar yana wajen sa an gane ko to shikenan sai shi abubakar ke ba zaid bin sabit labarin cewa umar ya dame ni yana son ayi wannan aikin ni kuma ina ganin ya zan yi aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba rubuta alqur'ani abbai sa ayi ba akwai kutabul wahyi a'a a hada takaddun ga su a matsayin da su wuri guda shine abba ayi ba dan kakkace rubuta alqur'ani bid'a ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya umurni a rubuta yayi bid'a subhanallah to shikenan Zaid bin Sabit ya ji nauyi sai sayyidina Abubakar ya ce to tunda Umar ya yi ta dawo da ni ya yi ta dawo da ni ya yi ta muraja'a ta ya yi ta nuna mini abin yana da amfani na yadda kai kuma sai ka je kai aka rubuta alqur'ani yace innaka rajulun shab kai rajulun namiji ne shabun matashi kaga ashe akwai aikin da ana bukatar matasa a cikin addini kaga ne ko ba zuwa za a yi ayyukan gungun ba aqilun kuma kana da hankali akwai matashi wanda yake mai rigima akwai matashi wanda yake bai da rigima wala nastahimuka kuma ba za mu tuhumce ka ba kama kunta taktubu wato kunta taktubu alwahyi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatatabba'i alquran ka bi alqurani alqurani fajma'hu amma ka hada shi sai sai malamai suka ce to ana abin da kamata mu fahimta cewa akwai asar na Imam Bukhari wanda ke nuna cewa an bar Alqur'anin nan a wuri guda domin akwai asar na Abdul Aziz bin Rafi' da yake cewa dakhaltu ana wa Shaddad bin Ma'qil ala ibn Abbas mun zo da ni da Shaddad dan Ma'qil zuwa ga Ibn Abbas wa qala Shaddad sai Shaddad yace ataraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min shay shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar wani abu qala ma taraka illa ma bainad daffataini yace bai bar komi ba sai abinda akwai tsakanin wannan daffataini tsakankanin waɗannan makarin ne guda biyu ina fata an fahimce suka ce to wannan tana yiwa yana nufin abinda aka rubuta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam koko ya bar shi a hakan ga a matsayin game amma a tsara shi a matsayin sura sura shine abinda aka yi zamanin sayyidina Abubakar yan uwa yau lokacin mu bai da yawa saboda wuta an samu matsala kuma an fara nuna mini lokaci yayi za mu zo marhala ta uku insha Allah ta'ala marhala ta sayyidina Uthman yadda ya rubuta alqur'ani sannan mu faɗi irin yadda wato rubutun alqur'ani hukumce hukumcensa da kuma yadda al'umma ta musulmi ta kula da rubutun littafin alqur'ani da bayanai na malamai masu yawa ba za mu iya wato abin nan ba karasa su a wannan lokaci saboda lokacin mu ya takaita fassalnahu ala ilmin mun rarrabe shi akan ilimi hudan shi alqur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma ya zamanto rahma liqaumin yu'minun ga mutanen da za su yi imani dan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi ayi hakuri abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna malam sai ayi muna addu'a a takaice subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة آمين إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يا رب العالمين آمين ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب آمين.
العالمين آمين.
اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين